أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق ففيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تردون ممن تردون من الشهداء أن تدل إهداهما أن تدل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى فتذكر إهداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دؤوا ولا تفأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أغفر عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة هادرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المعذر والتعرفي بنظرة تأتينا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن شاء الله za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin tafsirin Qur'ani mai girma wanda yau za mu tashi ayar da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu Allah tabaraka ta'ala yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani suka gaskata Allah suka gaskata Annabi Muhammadu sallallahu alaihi idza tadayantum bidainin wato idan mu'amala ta baci ta shiga tsakaninku bashi ya shiga tsakaninku faka tubuhu to ku rubuta shi za ta dayancin bijainin ila ajalin musamman wato zuwa wani ajali wanda yake sananne to faktubuhu ku rubuta shi rubuta baki za a ga komai a rubuta wannan ya yi sayanin a sa hannu mutum yana tsammani kamar tura suka kawo abun a musulunci yake komai a rubuta ga daɗin da aka karɓa ga daɗin da za a biya haka a rubuta kuma gwargwadon abun misali buhun shinkafa ne ɗari to a rubuta buhun shinkafa ne ɗari a karɓi bashinsa sannan a rubuta nau'i na abin da aka karɓa kuɗi ne bashin ko shinkafa ne ko masara ne an gane sannan a rubuta kaifiya na abun yaya abun yake ne ne kiraga ne aka yi ko salam ne ko salaf ne duka dai a rubuta sannan mudda wata biyu ne za a biya ko zai kai wata uku ko wata ɗaya ne da wani abu to duk wannan a rubuta me yasa ake rubuta saboda a fita daga jayayya duk ayat za ta mana bayani Allah yake cewa idan mu'amala ta bashi ta shiga tsakaninku to zuwa wani ajali sananne abun ambatawa to faktubuhu a rubuta ku rubuta saboda samun aminci da kuma tunkuɗe jayayya walaktub bainakum katibun bil adl wato a samu mai rubutawa ya rubuta tsakaninku da adalci wato ya rubuta abin da gaskiya a cikin rubutawansa kar ya ƙara kuma kar ya rage wala ya aba katibun shi mai rubutawa wato sakatare kar ya ki an yaktuba ya rubuta in dai an kira shi cewa zo ka rubuta baki tsakaninmu to maza ya zo ya rubuta kama allamahu Allah kamar yadda Allah ya sanar da shi wato yin rubutu tunda ai ba kowa ne aka baki ilimin wato ya rubuta abu ba yanzu nan misali in duk mun iya rubutawa abu misali za mu yi rubuta baki da hausa to sai muka tsinci kanmu za a yi mu'amala ta baki amma a tena ne to to ya za ka yi kaga duk mun dawo kawai ba rubutun da kuma za mu iya eh sai mu ba yan wutan wajen su kuma su ji tsoron Allah eh sai a samu a yi rubutu din kisa qur'ani ita bil ayat da adalci an gane to shine yace wala ya ba katibu an yaktuba kama allamahu Allah fal yaktub ya rubuta wal yumlil alladhi alayhi alhaq wato wanda kuma bashin a kansa yake to in an rubuta a bashi ya karanta saboda kar a yi rubutun a tsungune ba a bashi ya karanta ba a rubuta bayan an rubuta a bashi ya karanta wanda ya bada kudin ya bada kayan bashin yana ji shi ma sakataren shi wanda ya rubutun yana ji shi ma kuma shi yake karanta shi wanda aka ba bashin su tabbatar da haka ne eh haka ne su sai a yi takardar guda biyu sai a ba wancan daya a ba wannan daya shi kenan kaga maganin fada da ɗayan zai zo ya ce biya ni kuɗi na sai ta ake mun yi wata biyu ya ɗauko takardar mana sai a takarda ya ka raba fada an gane to haka a abinda muka yin nan fa ya kai miliyan uku a da ko takarda abun miliyan ɗaya ne shikenan da an dauko takarda ta ware fada musulunci kenan da an bi shi da an zauna lafiya to amma sai muke ta yin abubuwa din kusan yadda ake so shi sa kullum ana kotu akan lamarin baki to shine Allah tabaraka ta'ala kita wal yattaqillaha rabba ya ji tsoron Allah ubangijinsa cikin karatunsa wala ya bafas minhu shay'a kar ya rage wani abu bai karanta ba ya karanta dalla dalla fa in kana ladhi alayhi haqqu safihan idan wanda wato bashin shine ya karbi bashin bashin akan sa yake sai zama safihi ne Imam Shafi'i safihi yake mubazzari wasu malamai da yawa kuma suka tafi akan wato jahili ne ma'ana bai san yadda kamar yadda na faɗa ɗazu muna cena ne ko muna ingila abin za a rubuta shi da turanci ne to duk ba mu iya turancin ba balle mu rubutu da turanci kaga dole za a nemo wanda ya iya kenan ya rubuta bayan an rubuta din ma ga karantawa to dole sai an sa tsoron Allah inda an san dai mukan da muka zo daga Najeriya iya Hausa ce to kuma an wuce Hausa to haka dole sai an sa tsoron Allah a ciki in ba haka ba sai abubuwa su zama wato wani iri Allah ya ce auda ifan ko kuma rarrauna ne saboda ƙananan shekaru ko kuma saboda girma aula yastati'u an yumillahu ko kuma ya zamto ba zai iya karatun ba shi saboda bebe ne ko kuma bai san wannan yaren ba ko dai makamacin haka to falyumlil waliyuhu bil adl sai waliyinsa majibancin lamarinsa ya karanta abun da adalci wasu suka ce majibancin lamarinsa kamar mahaifinsa ko wasiyinsa ko mai tsayuwa kan lamarinsa ko kuma ma mutarji wato wanda yake tafinta tsakani tsakanin yaren hausa da shi yana jin hausan kuma yana jin turanci to sai ya zo sai ya tsaya tsakani sai ce to ga abin da abin yake nufi sai ya dawo da hausa ma kuma sai ce to gashi gashi abin da aka rubuta tsakani shi ke to wannan haka haka abin yake wasu kuma suka ce walihu a nan yana iya ɗaukan ma shi mutumin da ya baka bashi shi ɗin ya karanta ya ji tsoron Allah cikin karantawa duka malamai sun faɗa bil adli Allah tabaraka wa ta'ala ya wastashidu banda haka kuma a kafa shaidu a bisa baki shaidun guda nawa Allah ya ce shahidai ne a samu shaidu guda biyu min rijalikum daga mazaje mazajen suwaye su zama balagaggu ne musulmai ne ƴaƴa ne ma'ana banda yaro banda kuma arne sannan kuma banda waye bawa ba ɗa ba amma nan akwai malamai sun yi ƙarin bayani sosai fa in lam yakuna idan kuma ya zanto babu wato shaidu guda biyu maza ɗin namiji ɗaya aka samu to shikenan namiji ɗayan zai yi amma wa mar'atani tare da mata guda biyu farajulun wa mar'atani a samu namiji ɗaya ya yi tare da mata guda biyu ba da shaida mimman tarzauna min shuhada daga waɗanda kuka yadda da su daga cikin shaidu shi shaida ba haka kawai ake ɗauko mutum ya ba da shaida ba a sai shi ma yardajje ne to kuma ta ake yadda da mutum yana daga ciki kula da addininsa sannan mutum adali ne tun nan kawa'idi za ka ji ana cewa la tajuzu shahadatu a gane an lissafo wasu abubuwa da aka ce in dai bai san wannan ba kamar kawaidul islam da sauran suka ce kai wannan yankan sama bai abu nan ba ba za a ce ba za a karbi shaidar ba za a yi kaza ba an gane to wannan shine saboda haka kula da addini da yin ilimin addini to wannan yana da matukar muhimmanci wajen mutum ya zama yardajje wato kuma karɓaɓɓe wanda za a karɓi shaidansa a duk inda ya ba da ita wata adadin nisa abin da yasa kuma aka sa mata aka ce matan sai sun kai biyu sannan a hada da namiji daya shine Allah yake cewa an tadilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra wato ɗayar za ta iya mantawa sai ɗayar kuma ta ce ki bakin manta a lokacin ma ai wance ai lokacin wance ta aihu sai aka yi wannan abu kaga ce ta a eh wallahi shaka abun ya faru eh to shikenan to sai ga ɗaya ta ɗaya kuma ta ta hayar da ɗayan ke lalle ga yadda abun ya faru to wannan shine saboda wato rauni da yake tattare da su wato iyayen nawa mata wato zakira idahu mazukura Allah yake cewa wala ya abashu hada idza ma du'u kada shedu su ki in an kira su su zo su ba da sheda kar su ki kace ni kan ba ruwa na ba zan yi sheda ba a ka zo ka ba da sheda saboda idan kaƙi wato zuwa ka yi shaida a kan abu sai zanto kuma an samu matsala to kai ma kana da matsala kana da wato zunubi a cikin wannan matsala da aka samu saboda haka ka zo ka ba da shaida kar ka ki in ji Allah tabaraka wa ta'ala wato in kuma fuska biyu duk kar ka yadda misali wajen ɗaukan shaida wani za mu kafa ka shaida a cikin harkokin namun nan to karka ce ni ba ruwana a ka zo ka shiga yake nan sannan kuma wani kana nan fa abun ya faru zo zo zo ka faɗi ya aka abun ya faru sai ka ce ni ba ruwana to in ka yadda aka zalunci wani saboda ka ɗi ka yi magana ka ba da shaida to kai ka zalunce shi saboda haka wajen ɗaukan shaida ka yadda a ɗauka da in kuma bayarwa ne kana nan abun ya faru to ka ce lalle lalle ga yadda abun ya faru Allah ya ce wala tasamu an taktubuhu kada ku ƙosa wajen rubuta shi lamarin baki kabiran kaɗan ne au kabira ko babba ma'ana kuɗaɗen manya-manyan kuɗaɗe ne miliyoyi ko kuma 'yan dubanni ne kar ku ƙosa wajen rubutawa ila ajalihi zuwa ajalinsa zalikum wato wannan aikata rubutu ɗin a ƙasar shine mafi adalci shine adalci inda layi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa umar shahada kuma shine mafi cikar shaida wa adna shine mafi kusaci Allah tartabu kada ayi kokonto kada ayi shakka cikin wato gwargwadon kuɗin cikin kuma adalin wato da aka rubuta sai lokaci kaza Allah yake cewa illa an takuna tijaratun na ji mala yake tijaratan duk yayi tijaratun hadiratun tuduruna ha bainakum sai dai idan kasuwanci ne dama kasuwanci iri biyu ne ɗan kasuwa iri biyu ne akwai mudiri wanda shi juya kuɗi kawai yake shi juya kuɗi yake shi dama wannan ko zakkan sama daban ne da mutakiri akwai mutakiri wanda shi zai je siyo kaya ne imma motoci ne imma buhunan masara ne imma buhunan wake ne imma mene ne amma itikari yake zai ajiye abun ne sai sa'adda farashi ya masa yadda yake so sannan ya sayar to shi wannan a musulunci a babin zakka in kayan ya shekara goma to sai ran da ya sai da kayan ya karɓi kuɗin sannan zai fi da zakkan shekara ɗaya shi mu take an gane shi kuma mudiri wato wanda shi kuma kawai yana juya kasuwancinsa ne zai kawo kaya misali da da safe da yamma zai juya karɓi kuɗi juyawa kawai yake haka to shi wannan da lokacin zakansa ya zo to zai tsaye da abubuwansa ne kawai lissafa da kayan da kuɗin da komai zai yi lissafinsa shi ke sai ya fitar da zakan gaba daya shi ba za a ce sai turai ba shi zai gama kasuwancin an babu da zai gama kasuwancin da kullum a cikin juya kuɗi yake ya kai kaya a ya karɓo kuɗi ya kai kaya ya bar kuɗi sai gobe ko sai jibi za a kawo kuɗi shi kenan shi wannan to shi ne to Allah yake ta in irin wannan kasuwancin ne wanda dama kawai ka san kuɗinka a zaune suke sun tabbatattun kuɗaɗe ne to wannan ba sai an rubuta ba tunda rubuta ai zai baku wahala misali yanzu ka karbi kaya da yamma ne kuma za a kawo kudin to wani rubutu za a yi an gane to wannan shi ne to Allah yake cewa ba falaita alaikum junahum babu laifi a gare ku Allah taktubuha ba ba sai ku rubuta ba wa ashidu idza tabaya'tum amma dai in dai an yi kasuwanci kuma ya zama na baki ne to lalle a sa du domin ya fi tun kuɗi wato saɓani kuma da ke akwai mutuwa ba abin da ba zai iya faruwa ba idan shaidu suna nan to za a samu wato sauki wajen warware lamara hada wa ma qablahu malam yake cewa wannan da abin da yake gabaninsa wato amru na dadi wato umarni ne na mustahabbanci wala yudarra katibun wala shahid kar a cutar da shi mai rubutu kar a cutar da kuma shi shaida su mutane guda biyu wato me wanda ake bin bashi da wanda kuma yake bin bashi su iya kokarin su su ga cewa shi wanda ya rubutu rubutunsa bai zama masa alaƙaƙai ba shi kuma wanda ya bada shaida shi ma ba da shaidansa bai zama masa matsala ba wato Allah yana son mu malam kaga can yace kada mai rubutu ya ki rubuta an gane sai kuma yace kada mai ba da shaida a ce zo kai shaida yace ba zai ba zai ba zai yi shaidan ba sai kuma Allah ya ce to su ma fa ba na sa su yi ku kuma ku cutar da su ba kuma kar ku cuce su kaga duk bangaren biyun da tun muna shi ne gaba daya da baraka wa ta'ala to shine saboda haka yake cewa wala yudarra katibun wala shahid fa in taf'alu yace Allah ya in kun aikata abin da na hana ku fa innahu fusuqun bikum wannan fita ne daga da'ar Allah tabaraka wa ta'ala wattaqullaha ku ji tsoron Allah fi amri cikin abin da ya umarce ku yace ku yi to ku yi wa nahayi cikin abin da ya hane ku yace ku bari to ku bari wa yu'allimukumullah idan kun ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai zama mai sanar da ku ya zama malamin ku ya sanar da ku masayul umurikum wato abin da zai gyara muku lamuranku masaliya umuru abin da zai gyara muku lamuranku wallahu bi kulli shay'in alim Allah tabaraka wa ta'ala alimun masani ne bi kulli shay'in da dukkan komai na'am
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعدا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم الله أكبر وإن كنتم على سفر Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa idan kun kasance a yanayi na tafiya sai kuma ciniki ya faɗo amma kuma bashi ne za a yi walam ka ji katiban a wajen kuma babu sakatare ba wanda ya iya rubutu da za a sa shi ya rubuta wannan bashi farihanun makabuda to sai ka kawo wani abun jingina cikin yanzu ina da wayata misali nake yi ta kai miliyan uku misali wayata ta kai miliyan uku to kuma ina son miliyan biyu ne na kuɗi cikin sai in ba da wayar sai shi ne ba ni miliyan biyu sai karɓi wayar an gane sai ɗauki miliyan biyu sai bani shi ne na ba shi jingina kenan fa in amina ba'adukum ba'ada idan kuma sashin ku ya amince da sashi na aminta da kai ka aminta da ni to shikenan wannan ba a ce dole kuma sai an kawo wato abin da ya shafi a jingina an bada ba kawai abin da ake nema yanzu abin ya dawo amana ya tashi kuma daga wato bashi ya dawo amana saboda haka falyu'addi alladhi yutumina amanata wanda aka bashi amanan nan to yayi kokari ya ga cewa bai ci amana ba an gane yayi kokari ya ga bai ci amana ba ya ba da amanansa yadda aka bashi an ɗauki miliyan biyu an baka to ka yi ƙoƙari ba jinginan da ka bada saboda an aminta da kai to ka yi ƙoƙari ka dawowa mai haƙƙi haƙƙinsa waliyattaqillaha rabba ya ji tsoron Allah tabaraka wata'ala ubangijinsa cikin wato biyan wato wannan bashi Allah ya cewa wala taktumu shahada kada ku ɓoye shaida in dai ka san yadda abu ya faru lamarin kotu ne a gaban 'yan sanda lamarin waye ne ko me in dai ka san yadda abu ya faru to kar ka ɓoye a zalunci wani ka fito ka ce ga yadda abu ya faru a gabana aka yi abu Allah ya kita kar ku ɓoye shaida idza du'itum li iqamatiha in an kira ku zuwa gaba da wannan shaida Allah yake cewa wa man yaktumha duk mutumin da ya koye shaida bayan ya san yadda abun ya faru ya ba da shaida a adalci cikin hukunci sai ya ki Allah ya ce fa innahu asimun qalbu wannan wato zuciyarsa mai mai aikata zunubi ne nan an dauko wato zuciya saboda zuciya ita ce mahallin nazarullah wato inda Allah yake kallo a jikin mutum gaba daya zuciyarsa yake dubawa sannan kuma shi ta ce gaba mafi girma a jikin dan adam manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam inna fi jasadi muduga lalle a jiki akwai wata tsoka wanda in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru kuma ya yi lafiya idan ku ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci ala yace ku saurara wa iyal kalbu ita ce zuciya saboda haka wato ana nufin shi din gaba ɗayansa kenan ya abuna zuciyar ɗan adam ita ce ɗan adam a yanzu misali barawo kana kallon barawo a gocinsa ne a'a barawon yana cikin zuciyarsa ai zuciyar ne barauniya an gane saboda haka da kayi karace sai ya dauke a bana to da kowa ya dinga hankali da kayansa tunda abun ba a goshi yake amma dai wani na Allah da ka ganji ka san na Allah ne an gane ai to amma fa mun haɗu da wasu faran nan a Kano Allah in dai gemu ne manya manya kuma aka suka sace mana waya ko da haka wani sa'i ma dan jamfa da gemu wannan kare ba ka tsoro kar ma ya dame ka wannan da yawa shi ne kuma zai cuce ka na fef ne haka muka shiga a zai ta sauke mun shiga na samu mutum biyu a ciki sai na zama na uku dan uwana da ke mu biyu ne shi kuma ba inda zai zauna dole sai gaban na sai kusa da direba to wani ikon Allah ga inda nake fa zai zauna a nan gefen direban sai na sai direba yake masa a'a dawo nan suke ne da da gefen setin wayannan mutane ashe duk bakin su daya muna tafiya shikenan kawai sai suka je suka sha gaban wata babbar mota na din kamar ta kubuce musu dan su kawar da hankulan mu ba shikenan kuma sai muka ga askan a fili wa yake ta kuma abuna sai hankalin mu da ya koma kuma kan a ce kawai status ne mala an shirya kawai za a yi gaba da mu ne bala ba mu an kare gwajin sai ba waya mun zo inda za mu sauka muka ce a tsaya nan za mu sauka dan kar ma mu laluma aljihu suka ce ina kun zo ziyara ne makabarta muka ce wallahi suka ce ni kenan kyauta muka kawo kuma ba komai suka ja suka yi gaba ashe sun tafi da waya saboda haka abun a zuciya yake tsoron Allah a zuciya yake haka duk munafurcin a zuciya yake an gane an zala ita a taka wa hauna tsoron Allah anan yake to haka ne to duk kuma rigimar anan take zuciya in dai ta yi kyawu dukkan mutum ya yi kyawu wata rana wani ya zo wajen imamu shafi ya ce masa akara maka ina fama da rashin karfin maza sai ce ka gyara zuciyanka gyara zuciyarka in dai kai kyawu shikenan baka da matsala ka samu lafiya ka duba hadisi ɗaya ba za ka ɗauke shi a wata ma'ana ka zuwa inda kuma aka sake kawo shi kuma zai aiki a wajen zuciyar ta yi kyawu mana wanda suka fi kowa wato lafiyar zuciya ai sun fi kowa ƙarfi a wannan ɓangaren in muka ɗauki annabawa da salihan bayi haka sun fi kowa ƙarfi a nan ɓangaren wanda kuma suka fi kowa lalacewa a yanzu ma haka za ga sun auro matan daga ingila da indiya da ko'ina a duniya amma ba yadda suka iya da su wallahi saboda ne saboda zuciyar ba kyau an ki Allah an ji manzan Allah an ji Qur'ani duniya kawai aka sa a gaba kullum yana lokacin karanta jaridu da mujallu amma bai da lokacin karanta Qur'ani Allah ya sa mu dace Allah ya gyara mana zukatan mu wallahu bima ta'maluna alim wallahu Allah alimun masani ne bima ta'malun ga duk abin da bayi ke aikatawa ga duk abin da kuke aikata Allah ya sani kuma yana kallon ku kuma kowa za a taka masa akan abin da ya aikata ba abin da yake buya ga Allah tabaraka wa ta'ala na billahi
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب بكم بهم الله يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب يحاسبكم يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الله أكبر Allah tabaraka wata'ala ya ci gaba da cewa lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi fa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka wata'ala yake cewa ma fi samawati abin da yake cikin dukkan sammai wa ma fil ardi da abin da yake cikin kasai gaba ɗaya lillahi na Allah ne mulkan wa khalqan wa abida mallakan sa ne halittar sa ne bayin sa ne tabaraka wa ta'ala Allah yake cewa wa in tubdu ku bayi idan kun bayyana ma fi anfusikum abin da yake cikin rayukanku abin da yake cikin zukatanku na munanan ɗabi'u ko munanan halaye ko kuma adalci da gaskiya ko me in nema in ka bayyana ma in halin kirki ne in ma na banzan ne in ka bayyana ma ko kuma ka ɓoye ma a wajen Allah dai duka ɗaya ne kuma yuhasibkum billah Allah kuma zai muku hisabi da wannan wannan aya tana da ban tsoro a ce wato Allah tabaraka ta'ala abin da yake cikin ranka za a maka hisabi a kansa wannan ya jawo wato yayin da wannan aya ta sauka sai na abubakar ya zo wajen manzon Allah ya ce masa in kana Allah yu'akhiduna bima fi nufusina in dai Allah zai rike mu zai kama mu ya mana ukuba da abin da yake cikin rayukanmu to fa inna na na haliku lalle ba za mu halaka la qudrata lana ba mu da iko akan wannan saboda wani sa'i zuciyar ka yadda bijiri kai kai kai ka dawo da ita kan je sai abun yake wani sa'i ta dinga furta maka abubuwa na sabon Allah wani sa'i dai ba yadda zuciya ba ta yi da ke kalbuda masu nanta to wannan ya jawo ya ce to in dai wannan za a dinga kama mu da wannan kan ba to fa mun halaka ba kuma yadda za mu tsira manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam a turiduna shin kuna so ne an ta kulu ku ce kama qala ahlul kitabaini kamar yadda ma'abota littafan nan guda biyu suka faɗa min qabli kun gabanin ku sami'ina wa ataina kuna so kuma ku ce mun ji mun saba ne qala abubakar sai na abubakar yake cewa la ya rasulullah ba haka muke nufi ba walakin la qudrata lana ala hada sai dai ya rasulullah ba mu da iko ba akan wannan kam zuciya a ji abun da taraya ma akan shi ma za a ma mutum hisabi to gaskiya wannan ba mu da iko akan wannan in kana la aikuna in dai Allah zai rike mu bima fi nufusina da abinda zukatan mu suke rayawa to fala najata abadan babu tsira har abada ya rasulullah sai Allah ya saukar da aya ta can gaba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai ya daura rai sai abinda za ta iya eh kamar wannan wasuwasin ya riga ya karfin ka eh ba yadda za ka yi da shi to wannan shine wanda suke tsira da shi yan kaɗan ne to shi ne to shi ne Allah subhanahu ta'ala ya cewa aw tukufuhu ko kuma ku boye yuhasibkum bihillah Allah zai muku hisabi da shi a ranar alkiyama sai ga sirri liman yasha'u Allah yana yin gafara ga wanda ya so sai masa gafara ko yu'azibu man yasha Allah yana yin azaba ga wanda ya so ya so azabtar da shi sai azabtar da shi wallahu ala kulli shay'in qadir wallahu shi Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in a bisa dukkan komai yana daga ciki ne muku hisabi akan ayyukan ku ya saka wa kowa wanda ya aikata mai kyau ya ga mai kyau wanda kuma ya mummuna ya ga mummuna na'am amana rasulu آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر الله تبارك وتعالى يتي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الله يتي سوى الرسول وأتو منزل الله صلى الله عليه وسلم amana ya yi imani bima unzila ilaihi da abin da aka saukar gare shi min rabbihi daga ubangijinsa zala imani da wannan wal mu'minun su ma mu'minai sun yi imani da wannan kullum dukkan su waɗannan amana billahi sun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala wa mala'ikatihi sun yi imani da dukkan mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da dukkanin manzannin Allah ya na gama abin da suke cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rabe wato wani daga cikin manzanni mu ce mun yi imani da wannan ba mun imani da wannan ba mumine ba ta haka an gane ba ta haka sun yi imani da dukkanin manzanni fa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd kama fa'ala al-yahud wa nasara wato kamar yadda yahuda da nasara suka yi su sun yi imani da wasu manzanni kuma ba su yi imani da wasu manzanni ba wa qalu kullum abin da su suke cewa sami'aina mun ji abin da aka umarce mu da shi kuma ji irin na karɓa wata na kuma mun yi biyayya gufranaka Allah gafaranka muke nema muna roƙonka ka gafarta mana ya ubangijinmu wa ilaikal masir makoma gare ka take a wannan yayin da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wato ake wannan addu'a duk abin da duk da abin yana gaba zai zo na suna gaba
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله تبارك وتعالى يكتوى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Allah baya ɗaura wa rai sai abin da za ta iya. Yawanci ɗan adam in kaga ya ɗaurawa wato wani abu ya hau kan shi abin da yake wahal da shi to shi ya ɗaura kan amma ba Allah ne ɗaura masa ba yanzu misali me yasa aurarwa yake ba mu wahala mu muka ɗaura kanmu me yasa aurowa yake ba mu wahala yanzu ko neman aure ka fara ta aure saboda ana ga yanzu ka cin karu wani bala'i ne a gaban ka a to ka je mana turanen zannuwa a kasuwa ka gani dan karami in dai auduga zalla ne a cima dubu goma kuma a hakan ya fi goma ake so ka saka kuma duk rana ba ka hanyar dubu goma saboda haka sai abun ya zama aiki tsoro ma kake ka tinkara kake kana so to za a ci akwatina akwatuna kuma sun zama yadda suka zama haka nan kai ne budurwa wadda kake da ya kai ma da an ce aurenta sai ka fara tunanin seti ya za a feto setin nan ne wallahi mala a ta wannan ya za a yi kaza ya za a yi sai ga abun duka ya zama tashin hankali wa ya daura maka mu muka daura kan mu duk wahalhalun nan mala sai an yi kaza sai an yi kaza wanda wannan kwatanaye da waye da ake jerawa ba su da wani aiki sai dai sallah ya zo a wanke su a sake ne da su a jera wa ya sa ka duk mun muka sa kan mutum wahala saboda haka in kaga Allah da ya daura maka abin to abin da shi karfi ba kai malamai ma suka ce a cikin duk ayyukan da Allah ya sa bawa yayi aiki ɗaya ne kawai yake sa shi yin gumi aikin hajji amma sauran duka ba sa sa dan adam yin gumi daya shi yake sa dan adam shine aikin haji shi kan dole kai gumi saboda yana da wahala to amma an banda shi sauran duka ka duba ka gani sallah ba gashi na hada fanka ba gashi nan da kafin baka da matsala mana saboda haka duk wahala mu muke daura kai kuma to shine saboda haka Allah yake cewa Allah bayya daura wa rai sai abin da za ta iya la yukallifu la nafsan illa wus'aha Allah ya ce laha ma kasabat duk abin da ta aikata na alkhairi za a rubuta mata wannan lada ba za a tauye komai ba wa alaiha maktasabat abinda kuma rai mutum ya aikata na sharri shi ma za a rubuta wa mutum ba zai yiwu kai laifin sannan a ɗaura wa wani shi ya laifin ba shi Allah adali ne ai wala ta zuru wa azratun zai ukra ba a kama wani da laifin wani wa allatin insan illa mata ba abinda za a yi wa mutum sai abinda shi ya aikata saboda haka mutum ya dake yi abin kirki saboda ya ga abin kirki eh Allah ya taimake mu a to shine laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat inna fina aw akhdana na wala yace rabbana ya ubangijinmu eh nan akwai kaddara kulu ku ce rabbana ya ubangijinmu la tu'akhizna kada ka rike mu kada ka mana ukuba in nasina in mun manta aw akhdana ko kuma muka kuskure akwai mantawa misali sai wani muna zaune a tafsirin nan sai ce o ashe ban yi la'asar ba to wannan ba za a kama shi da laifin bai mantawa yi wallahi manta wata ila wani lokacin wani abu ya ɗauki hankalinsa ya yi wani waje sai tsammanin ya yi ta sai yanzu ne yake tunawa bai yi ba yanzu sai yi alwala shikenan tun da basu kai biyar ba sai ya jera kallolin shikenan ba za a kama shi da wannan ba saboda mai mantuwa ne ne an gane to sai kuskure kuskure yanzu misali har wannan tafsirin da muke yi akwai abin da ake kira ganganci akwai kuma kuskure dama ka karanta abun ka san abun sai aka samu tuntuɓen harshe wannan kuskure ake kira ka ba za a kama ka da wannan amma ganganci dama a dangayi baka karanta ba a gaban malami baka san abun ba kawai hawan awara kake ku zo za a fassara to wannan kam malamai suka ce ko daidai kai ka aikata haramun wallahi ko daidai kai haramun ka aikata balle ka ja aya ka fassara ba haka yake wannan kuma kafirci ne saboda haka yana da hadari wannan abin da kaga an zauna wa ana fassara maganar Allah yana da hadarin gaske amma wanda bai yi karatu ba ko a jikin sa yana kallo kawai abu ne ai ba wani abu ne amma da ke zamu shiga Ali Imran zamu ga menene Qur'ani din menene Qur'ani za ka ga abubuwa akwai wani abin da misali ko karamin larabci kake da shi za ka iya fassara misali mutum in balarabe ne aka ce kulhu wallahu ahad ai kaga mai sauki ne to dama qur'ani ya kafa kashi hudu amma dai za mu shiga ali imran Allah ya za ta bayyana mana komai insha Allah da ta yi magana kan qur'ani mu kam nashi da mutashabi nashi akwai bayanai sosai insha Allah za mu to wannan shine saboda haka ci gaba da wannan addu'a ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا من مغانا كم كفري wato tarakna sawaba an amdin kama bihi akasta bihi man qablana wannan kuma Allah ya dauke wannan al'umma albarkan manzon Allah sallallahu alaihi ya zo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa Allah tabaraka ta'ala kada ya kama wato wannan al'umma cewa rufe an ummati a kasa wa nisiyan wa mastakarahu alayhi wato an ɗauke al'ummata bara a kama ta da abun da ya zama kuskure ne ko kuma abun da ya zama nisiyan mantuwa ne da kuma abun da tilas aka maka dole aka ma sai kayi abu sai ka aikata ba da son ranka ba wannan ma ba za a kama karshe ba albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لا تؤخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا الله تبارك وتعالى kada ya ubangijinmu wato kada ka ɗaura mana isra wato shi wato akwai abin da ake kira umarni akwai abin da ake kira addu'a akwai abin da ake kira iltimasi nema za ka ji Allah muna ta ala kada Allah kada ka yi kaza Allah kada ka yi kaza Allah ka mana kaza kamar umarni ne ba umarni ba ne na'am
an gane Mm.
dama abubuwan guda uku ne na'am akwai wanda yake sama da kai na'am
to ko da kana cewa kada ya yi ko ya yi ya yi to wannan ba umarni kake ba shi ba addu'a ake kiran abu na'am addu'a Mm.
ake kiran abu akwai wanda kuma abokinka ne shi kuma abin da kake ce masa misali aka magana a ya kamata a yi kaza ko kuma a bar kaza Mm.
haka da sauran su shi kuma iltimati ake kana neman abun ne a yi shi na'am an gane akwai kuma na ƙasa da kai Mm.
wanda shi kuma in ka faɗa masa la ta aku la ta sharab to wannan kana ba shi umarni ne kar ka yayi kar ya ci kar ya ta ko kar ya tafi wasan banza kar ya yi kaza kar ya yi kaza na'am amma in dai Allah yake faɗawa ga shi kamar umarni ne ba umarni bane shi yasa duk abin da kuma Allah zai gaya mana la kaza la kaza to shi kuma zai zama umarni ne kawai
saboda muna muna ƙasa ne so so an gane to shi ne saboda haka ya ci gaba da cewa wato rabbana wala tahmil alaina Allah kada kada ka daura mana isra wato lamari wanda zai zama mai nauyi mai wahala a gare mu na'am kama hamalta wa allazi min qablina kama yadda ka daura shi ga waɗanda suka zo kafin mu bani isra'ila an daura musu cewa in suna so ma Allah ya karbi tubansu sai sun kashe kayukan na'am faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum inda barikum na'am fata ba alaikum an gane ku kashe kayukan haka aka gaya muku to kaga wannan abu ne mai nauyi mai wahala na'am sannan a yana daga cikin zakkansu in lokacin fidda zakka ya yi za ka kasa dukiyarka ne kashi hudu ka ba da kashi daya na'am kaga akwai wahala a yanzu misali kana da miliyan hudu sai ka ɗauki miliyan ɗaya ka ba da zakka ai za a kwan biyu kana jin ciwon abin ka kafin abin ya dan warware gaskiya ai dukiya mai daɗi haka to in noma kai ka samu buhu arba'in to buhu goma za ka bada ba kaga abun ai akwai abun nan malam akwai nauyi sosai kwarai to amma mu sai zama abun da sauki sosai na'am mu yanzu kana da kuɗinka misali miliyan arba'in miliyan ɗaya ne kawai za ka fita na'am dubu arba'in zakka dubu ɗaya ne kawai za ka fita Mm.
kaga ai da sauki sosai kwarai ba kamar nasu ba Mm.
saboda haka a- Allah kar ka daura mana abin da zai zama wahala gare mu yadda zai zama ya ba mu wahala ba za mu iya ba na'am
an gane sannan yana daga cikin wahalce-wahalcen da aka ɗaura musu idan ka kuskura najasa ya taɓa wato tufafinka to iya dai wannan wajen kan yanke shi za ka yi na'am za ka yanke shi sai a zo a yi fatin wajen Eh, sannan in jiki ne kuma sai ka karce wajen ya yi jini sannan to ka je ka yi ibadan takar
na'am kaga akwai wahala so so akwai wahala sosai to shine a, karka ɗaura mana Allah tsanance tsanance da wahalce wahalce wanda za su mana nauyi kamar yadda kama hamalta alladin min qablina Mm.
kamar yadda ka ɗaura shi ga waɗanda suka zo kafin mu Mm.
rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya ubangiji mu kar ka ɗaura mana abinda ba mu da iko a kansa na daga wato takalif wato wahalce wahalce da bala'i da musibu ala dukar ka ɗaura mana wa afu anna Allah ka mana afuwa ka shafe zunubanmu wa gafir lana Allah ka gafarta mana warhamna Allah ka mana rahama anta maulana Allah kai ne shugabanmu majibancin lamuranmu fansurna Allah ka taimake mu kai ne mai taimako alal qaumil kafirin a bisa mutane wanda suke kafirai ka ba mu hujjoji da kuma rinjaye a kansu in mun zo ya kansu mu kakkashe su kasu samu damar su kakkashe mu an ce nan ma'aiki yana wannan addu'a duk abin da ya roƙi Allah a cikin wannan addu'a ta Allah ce ba komai na maka ya rasulullah na maka ya rasulullah na maka ya rasulullah Mm.
abin da kace kan nayi ba zan yi ba abin da kace kuma in yi zan yi al zan yi ya rasulullah Allah yana son annabi Muhammad eh kuma duk wanda yake son annabi Muhammad Allah yana son shi kuma da haka Allah ya ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira barkan ma yake sallallahu alaihi wasallam a mun gama wato tafsirin suratul baqara wanda ya ɗauke mu shekara biyu kenan da kwanaki shida ne ko bakwai Allah ya karba mana Allah ya karba mana Allah kuma ya ce mana Allah ya ce mana barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da muka yi na daidai a cikin wannan sura Allah ya karba mana kuma ladan hadiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya ce mana barkan manzo yake sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu za mu tsaya insha Allah da wayannan addu'o'i masu albarka sai Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu zo mu juna Allah ya dafa mana Allah ya rika mana Allah ya taimake mu Allah ya sanar da mu wato wannan Qur'ani da fassaranta Allah ya taimaka dukkan sakuran mu albarkacin shugaba sallallahu alaihi wasallam masha Allah
Assalamu alaikum. Ana ci gaba da neman taimako ne na taimakon fetur na ƙara ba mutane a kuɗi kuma Allah ba da ikon taimaka. Ya kan da goma.